اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة الشيخ الزوري لنا الآب الأخضر والكعب فيه نظرة التاج لنا بسبب وقيل التفاي درر الفكر لا قوله شو بلالة ميمورة da yake kan yaban shan Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da kuma yaban kai da shi wanda khalifa ta fi da yasa aka buga amma shi ya yi da su daga shi da ya fi cewa lau da racin nasu mora da hakikatar ilajen mai ibrahim kullum ta nasar wa hamu bihi hukman wa shauƙan wa tabbatar وقد نبذوا الأبيان والنفس حاسب وقد بلغ البلغاء غاية توجيههم وما بلغوا نعتا له خطأ ظنه da mutane sun san muradin da yasa Allah ya halitta hakika da dukkan sun danganta zuwa ga janibin shi Ibrahim radiyallahu ta'ala da sun dimota da son shi da bege zuwa gare shi da kwaɗayin samun saduwa da shi za su zama sun watsar da duk wani wanda ba Allah ba kuma zama sun nema kansu ya sami to Allah ne sai sami ba ce babu shakka masu fasaha da balaga sun kai matuƙa iyakan ikon su wurin ya bar shi lura radiyallahu ta'ala amma cikin ɗabi'u da halaye ne wanda ba su da iyaka to ko sifa guda ba su gama bayanin ta ba ya za ka ce ma wai sun yawaita sun tsawaita ko sifa guda ba su faɗe ta ba kaga yan kudu ba warkon hura alhamdulillahi rabbil alamin jiya ya sa ibi na musu ya dan uwan tafiya sun masalatu ma taslimi a kamaluwa alal nabi da halaye da masu yarda ta Allah da manzo ko wani lokaci sannan ba shi ya wuce jani wasu ya mutu balle halifar su ibrahim murshuda ko salihai su biya hamdan wafi yukafi da'iman abar in amahu jimin kare godiya sai ce failar tijani ta ta daukacin duniya ko ci gaba da batun daukacin duniya madadinta ya cike dukkan kai suna ta tsoro kwaya tana haihuwa yaro na ta ɗaya to duka da zartun ta yayin turon kaka ka zaɗo ruwa gudunman ta sun baza dukkan marmara da to duk abin za ka fada na faila yana na cikin goron faila to haka da larabci yana cikin goron fikir na maulan mu shehu balarin mai gora Allah sa ka bi da alheri sai a kokari a mallake shi abinda aka iya samu an samu wanda bai samu ba la'alla sai ya shiga kasuwa amma duk bangare ba a samun shi kasuwa sai dai akwai wasu kofis da yawa Allah sa ka da alkhairi kultu shehu radiyallahu ta'ala ne yace wal hikmatu fi zuhur hadhihi al-faidati to da za a tambaye ka menene hikimar bayyana faida a wannan zamani kaga ba su cewa wai an kace dariƙa tijaniya ko faida kana ne kenan mazala bai yi da sako ba a'a mazala ya yi da sako ne tsab ba abun da ya rage alayyawa a kamar tu da kundi na ku fatima ta da ku nemati wa radiyu da ku mul islam madina da ba ku sa an ce sakon da Allah ya so kun manzo sallama akwai ami na shari'a halal da haram manzo Allah bai ba ko kamar kiyashi wanda bai ba to akwai na khasawa maganar da yake da abubakar bayyanta da ko umar balle wanda ba shi ba kuma kun shaji ta rana ce cikin ku akwai bako aka ce ba bako ya ce a rufe ɗaki a runce ido zai hudu kalma ko a waɗi ya hudu kalma su uku la ilaha illallah su uku ya ce su waɗi suka waɗi salam da duk wallah ya ba to da aljanna ku kaga la ilaha illallah da ita dai ce amma ai wannan ta musamman ce tunda an ce akwai bako babu to akwai wanda yake shi ko shi kadai Allah yadda ya san shi bai maganar da kowa ko abubakar bai iya ɗaukar sirrin da maza Allah ake ɗauke da shi balle wanda ba shi ba a wannan fagen kashi na farko shine alayyawa a kamaltu da kundina shi ko na khasawa idan ka keɓance wasu ka cancanta to ko bayan ya koma ruwa gani subhanahu wataala yakan keɓe keɓantacci da abin da ya dace a to ba shi ba a ce al'ulama'u warta fulaniya malamai magada annaba to in an ce malamai kaga masu ilimin da gaske kuma waɗanda yake suna aiki da ilimi wanda yake babu ilimin ko ga ilimin da yake da shi ai sai dai magadan annan baya ba annabawa ba magadan annan baya kakka raba shi da arne ko ma anne da shi tun da shi anne bai batar da kwashi ko batacce yana fatawa da haka nan su khasa waliyai suna karɓa irin tajallin shine shehu ya ce zahirin aya da hadisi yana nan ga zahiri to amma kuma lubbi na nan ga lubbi sannan akwai lubbin lubbi wala ya kun kishirin dina har zama ya fina wadin lubbin lubbin lubbin mata a tsaye in ka tsaya magana farila har lafar da yan sallah wannan kishirin dini ne yan babu shi ba amma magana addini kai ba ko musulmi ba to amma magana ta hasawa tana nan to ita a faila to ba wai manzo Allah ya koyi ta bane ko ko Allah a'a an aje ta tana nan ko bari abu ne daban wata baiwa ce wadda za ta yi daidai da duhun ƙarshen zamani duk wanda yana Allah kayan yanzu suna guri kada Allah ya kai su wannan zamani da muke ciki amma musulmi ma ce in hijira ta kai ga yanzu to kan ma a koma amfani da littafin shi don iyakar fahimta ta duniya ba ta kawo yanzu to amma mu ko tun da Allah ba mu shehu to an samu faida arziki san da ka samu arziki haka mu yanzu a zamanin mu Allah ya kawo faila ya aje mana muka zo muka samu to me yasa Allah ya bayyanar da faida yanzu can da bata bayyana ba eh can da sahabi da ya ce la ilaha illa man duk mukamin da aka so a kai ya kai shi yasa kuma ko kafiri ya sa haka nan da mutum ya yi kalmar shahada to da shi da kahiri kowa da wani ya ya kashe dan an san ya riga ya gama kai kuldin imani to mu ko yanzu annaba sai ce la ilaha illallah kai kuma ka ce wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha kai ka san ƙarya kake su ma mutane sun san ƙarya kake yi sai ka ce mutane akwai ban mamaki mutum ya zo gaban kai kura maka ido ya rance da Allah ya wada ƙarya shi ya san ƙarya ya kai kuma ya san ka san ƙarya ya kai kuma ya kura maka da sai kai ka ce da gaske ba za mu nan muke nan ba to kai an ba faila ina mu ina tsira yanzu ka dibi waɗanda ba yan faila ba rayuwar ma kamar dabbobi balhum wa adalu shi shi zai shi zai ga muna menene hikimar bayyana faila a wannan zamani namu kaga ana buƙatar sanin wannan wal hikimatu hikima fi zuhuri hadhihi faidati cikin bayanan wannan faida fi haza zamanin fasidi a wannan zamani ba ta ce hikima shi ne rukuful imani fi kulubin nasi raunin imani cikin zukatan mutane kai ka san ba raunin imani ba malami bai cewa malami da Allah ya zo yana wulakanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ina samu addinin shi Allah ma da ya gani wacce mai akwai Allah annabi Muhammad ko faɗa mai sifofin Allah wajibai da musulmi maza Allah ya gaya mishi wa ya gaya mishi ma akwai aljanna maza Allah ya gaya mishi wa ya gaya mishi akwai wuta wa ya gaya mishi akwai mala'iku wata maganin su ba wa ya gaya mai za a tashin kiyama sannan nan ma Qur'anin ma wa ya ce ma ga Qur'ani kai ka ta wurin Allah ka so Qur'ani sannan in an tsore kai ya ma Jibril ka kawo wahayin Qur'ani kai baka sani ba tun da yanzu ka yi batun zuci manzo Allah ya ce Jibril ya zo Allah ya ce a faɗa ma ga abun da kace to ina Allah yake ina Jibril yake yanzu za ka yi batun zuciya yanzu za ka yi ya ce Jibril ya zo ya ce Allah ya ce kaza kuma a saukar da Qur'ani a karanta to ya an ce muna bayani a a Jibril ka kawo hayan Qur'ani a za ka yi cikin dare kai abokai da iyalinka cikin duhu da asuba maza Allah ce ina wani jiya kayi kaza kayi kaza an ce kaza an ce kaza da haka nan mazalan da ya gaya maka wannan kuma yanzu ka zo karan mai ka cewa mutum ne ka maka kai to kai kuma baka da qur'ani baka da wahayi shi ne ma na bashu da mislukum ni mutum ne da ku ce yuha ilai to wahayi ya ne banza ne kai ta yi maka a hausa ya ce wa in hitsari banza ne kaza ta yi mu gani duk kokarin kaza ba ta yi hitsari to maza Allah mutum ne ka maka to yuha ilai ane mai wahayi kai ta yi maka wahayi aje mai nashi addini ta kan so na kauran Allah to haka ya kan raunin imani ke mutum ya zo ya ce shi manzan Allah to ai mutum ne kama kowa a'a manzan Allah an mutum kama kowa sallallahu alaihi wasallam to shine raunin imani cikin zukatan mutane wa kasaratul firaqi dallati wal mudillati da yawan kungiyoyi batacci masu batarwa ƙungiyoyi da suna addini amma kuma bataccen ƙungiyoyi ne balle musamman zamaninmu za a kuma tana ta hankoran ƙungiya ta addini amma yan an koma daga ƙasar turai aka ba ta kuɗi duk wanda ya kona rungu ne ya sai da toka kai ba yahudi zai kawo miliyoyin kuɗi yana baka katon banza baka da wahala za ka yi mishi in ba ya san aikin da ya kaso ka yi mishi ba wa hadhihi al-ummatu wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatun marhumatun al'umma ce wadda Allah ya nahi yi marhama kuma sai ga su ya kawo mu cikin zamani batacce to tunda Allah bai nahi mu bace ba mu lalace sai ya turo muna faila mai arziki sai ya rike faila sai ya tsira mara arziki dama zamani yake lalataccen zamani Allah ya kiyaye to wani al'umma al'umma ce wadda Allah ya marhama fa ufida ilaihim ma'arif da aka sai aka kwararo masu ma'arifofi na sanin Allah da alkhairai wal haqa'iq da haqiqu kai yarji'u dan su koma bi asali fitratil imani zuwa ga asalin halitta ta imani ai kullu mauludin yulad lil fitrat ko dukkan wanda aka ko gidan shugaban kahiran duniya an kahi yaro musulmi ne an kahi ana da asalin imani kuma kukan ma da yaro ka yi na yanke shi sa mai hijabi da ba ruwa ne ga Allah kawai sada yake da halar Allah abinci sai ya zamo jini da ruwa da tsoka shi ka cikin jiki ne ba ruwa ne da fita abinci kai ko ga ganin abin kare ma ko ga kada kuɗin kamin ka samu da kata a ce ya kare ko haka aka yi ba to ya ishe kai kuma in ka ci sai ka yi kashi to sanda aka haihe shi an sa mai hijabi Allah ya kabida za ka sai hoshe da kuka sai a dunguna mai nono an ƙara hijabi da ya kuka sai a bashi nono sai ya gane ina son nonon kuka zai yi kaga ya rabu da Allah ke ya ji kukan kishirwa Allah ya kaso ya bashi koshi sai a danga dambe ruwa ƙarin hijabi daga na haya kai a koya mai cinto a koya mai tinnama a koya mai son aure a ga ƙaton hijabi don bai zama ta raba shi da Allah matan to da haka faila ta zo don ta mayar da kai zuwa ga asalin imanin da kake da shi fafaham shi ya ce kawo fahimta ka gane abin da ake iya ga umarnin faila ta tace maka imani ta gyara zuciyarka ta koma asalin imani yadda Allah ya halice ka wa qala fi zalika shaykhul akbar sayyid al-mutar al-kunti ya fada fil kawkabil waqad ma ga makan sai da alfalu kunti cikin bayanin dalilin kawo faila a wannan zamani gurbatacce kala imamul haramain ya ce imamul haramain ya ce lamma tsaratin furaku galatu sanda ƙungiyoyi da jama'u jama'u batacce sun ka zabura wa kasurat suka yi yawa kana min hibzillah bi hadhihi al-ummah muhammadiyya sai ya zamo daga kiyayewa Allah ga wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi siyanatu kulli kare da kiyaye hankulan su fit tauhid a cikin tauhidi an iktiba bit taqlid daga isuwarsu da taqlidi yanzu yaro karami da ya ce la Allah ya bani kaga Allah ar-razzaq ko sannan aka bar sai Allah ya bani Allah ya hore mana Allah ya bansa barawo mata ya kai Allah ya bansa kaga da sauransu ita ka buga ce wayyo Allah abdaru annafi haka shi ne asalin imani daga bani za a koya maka abin da yake haka yadda kai imani ga baki daya kuma mamaki ya tabbata imani da suka ta haɓataccen nan haɓataccen nan sai haka asalin imanin yana nan wani abu ka zuwa ruye shi da tsoron allah amma a haka tsoron allah shi abba asali ba nan yan daga ba ba su azumi amma ba su ya zama cikin gari saboda tsoron allah ɗan dagawa suka ta can suka shiga ramu na gulbi nan suka yi ne da karnukansu wannan ba da su sai wani ya ce tuna rana ta faɗi mu shiga gari mu bi abinci sun ka tako sai ga rana ce nan ba ta faɗi ba mu koma inda ta faɗi suna jin kunya sun san allah ya haramta shan azumi duk da haukansu to irin wannan shine takalidi da an ka rike kuma ya rike mana imanin ba haƙaƙal irfan fi asrarihim bi jamilin ta'ayi sai ya tabbatar da sana Allah cikin asirarsu da kyakkyawar ƙarfafawa to walaysa al-hibzu kullal hibzi an yuhfaza al-abdu fi nafsi al-bala'i yace Allah ya kiyaye su to amma a kiyaye mutum ga jiki ne da rayuwa ta yi to ba shi a kiyayewa ba shi ya tsari ba don an tsare ka ba ka ciwo mota ba ta faɗi da kai ba ba ka kare ba ba shi ba ne a imanin kana nan lahiya lau in ba tsare maka imani ba to kana cikin bala'i don wuta kai kunce wuta ya yi amma ya kare maka imanin ka duk bala'in da ya zo iyaka ta yin duniya ko lokacin da fir'auna ce zai yanke ma mutanen shi suka imana da musa hannu da kawa suka ce iya kakkanin duniya ba ka bin mulahira ka sa mutu da haka nan kai ka sani jiki ne kuma allah ya bari ya musu amma ko da zai musu ba zahin ko ba ma rayuwa da haka kiyayewa ba shi ne a kiyaye mutum ga jikin shi ba da ran shi mana ba daga bala'i wa yanna mal himzu kullal himzi an yufaza qalbuhu min ahwa ta cika wanda a kiyayewa da tsarewa da gaskiya a kare zuciyarka a kiyaye daga bin son zuciya inta wai za fahimta hada in ka fahimci wannan falon ka sani annal mar'a shi mutum yudruku bit tauhidi maqaman yazunnu man la zawqa lahu majnunan wa ma huwa bi majnun yace shi tauhidi mutum yana iya riskan matsayin da yake wanda bai da zaukin tauhidi sai tsammanin shi mahaukaci ne yanzu kai da ganin mahaukaci mahaukaci shi fa gani ne kai an mahaukaci kai an mahaukaci don abin da kaka so bai so ne ko da aka ce annabawa mahaukata a to ba su son dukiya ba su son giya ba su bautar gunki sai a ce sun haukaci kaga su ga ganin waɗanda adaba mahaukaci mahaukata ne su kuma su an mahaukata na gaskiya ko da haka sai a zace shi mahaukaci ya ce kuma ba mahaukaci ba ne wayata wa hamu mallafa malahu annahu zindiqun wa ma huwa illa sindiqun wanda bai da fahimta harkar tauhidi da harkar sufanci sai tsammanin wanda ya kai wani matsayi ga tauhidi zindiki ne wato mara addini boyayyen kafiri a boye shi wa ma huwa shi ko ba kowa bane illa siddiqun sai siddiqi wa kala shaykh sayyid al-muhtar radiyallahu anhu yace ruwa an al-junayd an ruwa daga imam junayd wanda kala yace man abada allah duk wanda ya bauta allah wa wahada ya kadaita allah hakka tauhidi haƙƙin iyakar gaskiyar tauhidin allah yasta'abadahu sai allah ya bautar da shi ya zama banda allah ba shi bauta ga kowa ko abu hadahu hayyan mai sai shi ma shi kadai cikin rayuwa ta daga Allah ba kowa sai shi wa khatarahu Allah ya zabe shi da nafsi ga kanshi wa afradahu ya kadaita shi an abna jinsi daga yan uwa ne wanda suke jinsi guda waje alahu sai ya bai da shi fardaniya shi ma makadaici ya galibu fardaniya shi na badan makadaici wa ma jinna majnun min al-arifina mahaukaci cikin arifai ba a mai sai mahaukaci ga ganin mahajubai ba illa bi ta hasi hamratin jalal sai da kwankwada ta da tsotsa ta gagiyar sanin ganin girman allah subhanahu wa ta'ala fa fi jalalatihi ta almuhibbu masoya allah sun ɗimauta cikin ganin girman allah subhanahu wa ta'ala wa fi jamalati ta hayar alifu alifai sun ɗimauta cikin jamala ta ubangiji subhanahu wa ta'ala wa bi kamalati atahfur wasiki Allah ya yaba waɗanda sun kasatu da shi raba da kamala irin ta ubangiji subhanahu wa ta'ala wa huwa tarjuma al asma shi wannan ya zama shine tarjuma sunayen Allah wa man bawla ala mabubbugan ni'imomi na Allah wa jima'u jami'il asma matattara dukkan sunayen Allah subhanahu wa ta'ala والمحبون في جلالة مختلفون su masu son Allah ba su sassaɓawa ne cikin jalala da ganin girman Allah fi ahwalin mutabayin kuma su bambantuwa ne cikin irin halayensu domin man ya gare wa ala man yughlabu ala aqli daga cikin masoyan Allah wanda suka narke cikin ganin girman Allah to akwai wanda har za a rinjaye hankalin shi ya kasafata alwa da hali saboda kaurin haskaken halin shi bai zaru ta halin tafiya fali sai cuɗanya abubuwa ya bayyana cikin ayyuka ne ya wannan ya wannan kamar bai san abun da ya kai ba bai zo nuhu walla zauka lahu majnunan wa ma huwa bi majnun sai wanda bai da zauki irin nashi ya zato shi mahaukaci ne ga ya kushi ba mahaukaci ba ne ويتوهم من لا فهم له أنه زنديق وما هو إلا صديق wanda bai da fahimta harkar sufanci da harkar tauhidi na gaskiya sai ya tsammani shi wannan sufin zindiki ne ya bayyana da musulunci a ɓoye kayamci ya ce shi ko ba kowa ba ne illa zindiki walakin da sai dai shi shari ba fasakar ya sha giya amma ba irin ta duniya ba ta narkewa cikin girman jalala da jamala na Allah subhanahu wa ta'ala kuma shehu ya ce ai Allah ya ce wala udwana illa ala zalim babu shi shige da ketare ya ka sai ga azzalimai to shi ba azzalimi ba ne alhamdulillah kwanan da gobe sai mu cika insha Allah صلاة الفاتحة